أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سورة الأمثال مدنية نحن ست وسبعون آية wannan sura ce da ake kiranta suratul anfal wadda yake an saukar da ita a madina amma wasu suka ce akwai wasu ayoyi guda bakwai da su a makka aka saukar da su a wan- a- ayoyi bakwai a wannan surar wanda su makiye ne tun daga wa'izin furu kalazi da faru har zuwa wato guda bakwai a a wani mustafin surar nan tana da ayoyi saba'in da biyar a wasu mustafan kuma tana da ayoyi saba'in da shida kamar a mustafi irin na madina na biyu wanda a kansa lissafin yake tafiya a wasu wasafin kuma tana da ayoyi saba'in da bakwai a to a tana bayani ita wannan sura akan wata babban matsala da ta afko ita ce wato da aka sami kamar ta ta a game da rabon ganimar badar ya ganimar da aka samu a yakin badar domin wannan ita ce farkon ganima da aka samu a musulunci wanda suke dattijai suka ce abin musu domin su suka tsaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yaɗu samari suka ce a su za a bawa to sai Allah ya saukar da wannan sura wanda a farko ake faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ka sani ka faɗa musu cewa baki ɗayan ganima ba ta kowa ba ce ta Allah ce da manzo shi yasa a matsayin ku na musulmi me na ku za ku tsaya kuna magana akan ba za a bawa ba waye ba za a ba ba ku gyara tsakaninku ku tsaya ku ba Allah da manzo in dai in dai imanin za ku ai mu ne babban abin da yake gabansa shine da an ambaci Allah ya ji zuciyarsa ta shiga wani hali tana cikin tsoro duk sanda aka rinta ayon Allah ya zama ya ƙara imani sai yasa sai aka dawo aka kwantar musu da hankali aka ɗauke musu maganar magani ma aka shiga da bayani aka ci gaba da bayani akan yakin badar din cewa shi kansa fito wanda aka yi daga madina fa wasu ba ba so suke ba amma haka aka je da shi Allah ya musu alkawari cewa ba makawa dai cikin kungiyoyin biyu za su samu ɗaya wanda yake su sun fi so a ce sun samu mai laushi su ne masu ƴan kasuwa amma Allah yana so ya tabbatar da cewa nasara fa ta ce duk irin yawan rundina in Allah ya nufa sai a yi nasara a kansu duk ƙanƙantar rundunar in Allah ya nufa sai ta yi nasara aka ci gaba da wannan bayani aka ci gaba da wannan bayani sai da aka kai duk maganar magani ma ta fita daga ransu sannan kuma aka dawo aka yi magana cewa ga yanda za a raba Ah, wa wa alamu anna maganin kun min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasul yulzuqu bi wala ta'mir masaki duk kun amantu billahi wa anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an aka dani cewa ga fa yanda za a raba shikenan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar haka to ah, shi ita surar da ta fara kamar haka ah, bismillahir rahmanir rahim bismillah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم
To bismillahir rahmanir rahim amma talafar muslimuna yayin da musulmi suka yi sabani fi ga na'imi badar a game da ganimar badar faqala shubban wanda yake wa'anda suke samare suka ce hiya lana ai mu za a bawa ganimar yakin nan li'anna basharnal qitala domin mu ne muka yi goye- gogayya da yakin Waƙala shiruhu wanda suke da tijai ko suka ce kunna rid allakum mu ne masu kariya gare ku tatar raya ƙarƙashin tutocin yakin nan lawin walawin kashaftum lafi'tum ilaina da a ce za ku gudo da mu za ku zo ku tarar mu ne za mu kare falastar tansuru biha kar ku ce za ku fifita kanku da ita nazala tunda sai wannan aya wannan sura ta sauka aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama mhm, yas'alunaka يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
wato ya sa'alunaka yanda abu musadin ya ruwaito daga mahaifinsa sa'adun abin kas ya ce da aka zo yaƙin bada bayan an gama cikin abin da aka samu na ganima na zo da wani takobi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ya rasulullah ni kam yau Allah ya kwantar min da hankali game da lamarin kafiran nan an ga tsaskanci shi yasa ya rasulullah takobin nan kawai nake so ka bani a cikin abin da aka samu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sa'adu takobin nan ba nawa bane ba naka ba ba nawa bane ba naka ba ajiye sa'adu ya tafi yana cewa sai na ringa cewa a zuciyata yanzu haka karshen ta a dauka a ba wanda shi ba wata gudunmawa ya bayar a yakin ba irin gudunmawa ta bai kokari ba irin kokari na shikenan sai ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya aike aka kira da da naje na same shi yace ka ce in baka takobi san da ka tambaye ni takobin ba nawa bane amma yanzu ya zama nawa shi yasa na baka na baka wanda hadisin nan Tirmidhi ya ruwaito shi yace hadisi ne ingatacce to wato yasalunaka suna tambayar ka rasulullah anil alfa daga ganimar yaki liman hiya ta wace ce kullum sai ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'amfalu ganimar yaƙi lillahi ta Allah ce war rasul ta manzo ne yaj'ala liha haisu sha'a za su sanya ta ga wani inda duk suka nufa za su sanya ta duk inda suka nufa asalin shi anfalu jam'u na falin jam'i ne na na falo misalu sababin wa asbabin kamar sababu mufradi asbabu jam'i shi ma wannan nafalu jam'in a ce amfalu wa yuqalu naflu akan ce kuma naflu bismillahil fa'il me asalin nafalu ko naflu az-ziyadatu qari yana gare shi ma nafila wato abin da sallar da take qari akan farilla nafila sallar da take qari akan farilla a li ziyadati hadhihi al-ummati biha an al-umam as-sabiqah me yasa aka kira ganimar yaƙi na falo saboda wannan al'umma muhammadiyya ta samu ƙaruwa da ita daga al'umman da suka gabata kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin al'umma muhammadiyya ba a taɓa halatta ganimar yaƙi ba ga wata al'umma duk al'umma in suka yaƙi aka samu ganima to sai a tara waje ɗaya sai wuta ta sauko daga sama ta ƙone amma wani al'umma muhammadiyya su ne aka ba su damar su amfani da ganimar yaƙi domin ita bata kasance halal ba ga al'ummun da suka gabata. Abin da yake faruwa da can kafin al'umma Muhammadiyya duk sauran al'ummun da suka gabata in suka yaƙi suka samu ganima sai su ajiye ta a waje. Idan Allah ya karba da gare su sai Allah saukar da wuta ta ƙona. Idan ko ba Allah bai karba ba sai ta ci gaba da zama inda take. aka ce da su toce ne ganimar yaƙi ta Allah ce da manzo ila wasu ka ce inna ma'ana zalika abinda ake nufi da wannan bablukato balkil Allah ce balkil Allah ce wa da mulkan da rasuli a baya ba dai ta mulki ga manzansa manzo zai tasarrufi a cikin duk yadda yake so bisa wannan faɗinsa walabu wani maganin tun al'ada na satulaha ta shafe wannan wasu ka ce abinda zai zo nan gaba wato na wa'alamu ana maganin tun bayani ne ga abin da yake nan tafsili ne gare shi ayar muhkama ce ba mansuha ba in aka ce haka to ma na sai ta zamo na Allah ne ganima ta Allah ce ta manzo ce isbatu halin jahid dangane da raba ta ga wanda suka je yaƙi Allah da manzansa su za su faɗi yadda za a raba ba wani ba. Haka sama ha sallallahu alaihi wasallam, Nuzala sallallahu alaihi wasallam ya raba ta bainahu tsakanin duk wanda suka je yakin bada. Allah sawai daidai wa daida ba fifita samarin ba ba fifita tsofaffin ba. Inda aka ba samari haka aka ba tsofaffi. Rawahul hakimun fil mustadrak. Wannan hadisi hakim ya ruwaito a cikin littafinsa mustadrak mattaƙulla abin da yake wajibi a kanku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wa aslihu zati bainu musulmi a koyaushe a rayuwar duniya kada ya damu da wani abu irin damuwarsa akan cewa ya ji tsoron Allah kuwa domin abin da yake gaban musulmi a koyaushe ya ringa tunanin matsayinsa da Allah ya ji tsoron Allah ko ya yi yadda Allah ya ce ya yi ya bar abin da Allah ya ce ya bari wannan shi ne babban magana an samu ba a samu ba duk mai sauƙi ne inda an ba Allah an yi babban aiki wanda da ya ba Allah ai Allah ba zai tozarta shi ba Allah ba zai taba tozarta shi ba shi yasa ashe babban muhimmin abu a tsaya a dubi wannan wato Allah sosai wa aslihu za ta bayyana ku gyara tsakanin ku gyara tsakanin dan musulmi ya ringa duban dan uwansa musulmi a matsayin dan uwansa ayil halatan lati bainakum ai halin da ke tsakaninku wahiyar musulatul islamiyya ita ce dangantaka ta musulunci fal ma'ana abinda ake nufi uturkun niza a washe hana'a ku bar jayayya da gaba wal zamul mawaddatu wal mahabbata ku lazamci soyayya da kauna bainakum tsakaninku ya hasulan nasru wal khairu lakum dan taimako da alheri ya tabbata gare ku akwai shi musulmi ya zamo ba irin wannan ba kauna tsakaninsu ba soyayya to akwai yakin ne su je ba lalle su nasara ba zai zama ma a ta nasara a kansu amma abu ba da ake nema su gyara a gyara a so juna a ƙaunaci juna a to sai a samu nasara a wajen yaƙi ai haƙiƙata ma bai na ku dubar haƙiƙa abin da ke tsakanin ku bil mawaddati da soyayya wa tarkin da za'i da barin jayi wa adi'ullah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzo bima murku bi a cikin abin da ke umartar ku da shi in kuntum mu'minin matakan dai kuna da imani in dai akwai imani to ga abin da za ku
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
لكم منين حقا لك أي كامل في الإيمان تنسى مشكا إيماني فلا بد كمان مال الإيمان alamar cikar imani daga mutum da'atullahi wa rasul shine cikakke biyayya ga Allah cikakke biyayya ga manzon Allah wa'adamu wujudil haraji fil nafs da rashin samun kaikayi a zuciya daga duk wani hukunci da Allah zai kawo ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo qala ta'ala wani tabaraka ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minuna ta yakiruka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qara'tu wa sallimu taslima ba haka bane Allah ya yi rantsuwa da zatin bayan da za a ce sun zama mummunai sai sun yarda da hukuncin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya fi tsakaninsu sannan kada su samu wani ƙaiƙayi a zuciyarsu daga duk hukuncin da kai su yadda da hukuncin su ba da kai cikakkiyar ba da kai hakika wanda suke mummune alkamiluna imana wanda suke masu cikakken imani masu cikakken imani Allah zai na iza zukira Allah su ne wannan da in aka ambaci Allah a wajilar ƙulubu zukatansu sai ta ringa jin tsoro aka ambaci wa'iduhu narkon Allah sai zukatansu ta ringa jin tsoro wato allazina din aka kawo mata siloli guda uku wanda dukkaninsu ayyuka ne na zuciya na farko dai shine zuciya ya zamo da an ambaci Allah sai ta shiga taitayinta na biyu za tu liyat alaihim ayatu zadatuhum iman da an karanta musu ayoyin Allah to sai ya zama imanin su ya karu wanda za a karanta musu ayar Allah ko shi ya karanta ayar Allah amma ya zama imanin sa bai karu ba to imanin nasa tun farko da bincike a kai da bincike a kai ya sa har bai karin ba wa larabe mai tawakkalun abu na uku shine dogara ga Allah tabaraka ta'ala indai akwai imani to za a samu dogara ga Allah bihi yasifuna suna amincewa da Allah la bi gaide ba da wannan sa ba wanda duk wannan dai abu guda uku da aka faɗa ayyuka ne na zuci a shayin zuciya da shigar ta taitayin an ambaci Allah da kuma cewa zuciya imaninta ya karu da an ambaci Allah ko an karanta ayoyin Allah da kuma cewa a samu dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala to wanda yake yaso da tsofin na uku shine wanda za a iya kiran sa mummuni shine ya zama mummuni wato shi wato in an karanta ayoyin imani zai karu ashara da zalika yayi nuni da wannan ila anna tasdiqa zuwa cewa gaskatawa ya kabalu ziyadata imani yana karɓar ƙaruwa izla cewa an yakuna imanul anbiya'i ka imanul fusaqi domin ba za ta yi ba a ce imanin annabawa daidai yake da imanin kangararrun bayi akan samu bayi wanda ga su dai sun imani amma dai a kangara suke abu ba da yawa na imanin ba iya zuwa suke da shi ba to yanzu wa'annan a kwatanta imanin su da imanin annabawa wa ma kabilar ziyarata abinda da yake karɓar daɗe zai karɓi ta waya da wannan imami malik da imami shafi'i suka yi riko da mafi yawan ahli sunna sabanin hanafiyawa su hanafiyawa suka ce imani baya karɓar karuwa baya karɓar raguwa shine a wancan a jawhara yake faɗa wa rujjahar ziyadatul imani bima tazidu da'atul insani wa naqsuhu bi nafsiha wa qila la wa qila la hulfa kaza qan nukila wa rujjahar ziyadatul imani an rinja da cewa imani yana da ruwa bima tazidu da'atul insani da karuwar bi aikin biyayya daga dan adam in ayyukan biyayya suka gara daga ɗan adam sai zama haka ɗin a imanin sai ƙaru wani su bi na ƙasa haka kuma imani yana raguwa idan ya zama ayyuka na biyayya daga ɗan adam sun ragu wakila la wannan shine masabar ahlus sunnati amma wasu ka ce a'a imani ba ƙaru ai ma'anar imani gaskatawa to abu ko an gaskata ko ba a gaskata ba ba wani abu tsakani ba wani abu tsakani ko dai an gaskata ko ba a gaskata ba wanda shine masabar Abu Hanifa Allah kare da gare shi wakila lahul fa ustati a wannan sabanin alafazi ne amma ba lafazi ba sabani bane a hakika kaza kan nukila to haka aka ciro cewa wanda suka ce shi ainihin imanin ba wai shine mai karɓar karuwa ko raguwa ba a'a alamomin sa ayyuka da sauransu su ne suke karɓar karuwa to amma larabi mata wakaluna suna amincewa da ubangiji ba da wani ba ba da wani ba fala ya atamiduna ala amali ba sa dogara da wani aiki nasu wala ala mali ba su dogara da wata dukiya wala ya hafuna min garihi ba sa jin tsoron wani Allah tabaraka wa ta'ala allazina allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yuqimuna as-salata sune wannan da suke tsaye da sallah ya tuna biha bi huquqiha suke zuwa da ita da haƙoƙinta ayu lazimunaha suke lazimtar sallah fi awqatiha a waqtanta da zuwa da dukkan sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da mustahabbanta tare da kula da babban abu a cikin sallah wanda shine kururi ai sallah zuciya tana duban wa ake wa sallah amma in ana sallah zuciya tana duban wani abu daban ba Allah ba ai sallah bata cika ba nan ya zamo ba a sallar aiki ne da bai da rai an faɗa hururi shine rai na duk wani aiki da aikin da za a yi ba hururi to matacce ne innal hurura huwa ruhul amali bi ghairi ma taqulu la tashtagili jariyatun mayyitatun man ahada halil amiri bi sama qasasda suna ba da ita a wakutanta mustawfiyatar shuruɗi wal arkani wal adabi alhali sun cika dukkan sharuɗanta da rukunanta da ladubanta sannan kuma yunfiquna suna ciyarwa min ma razaqnahu daga abinda Allah ya azurta su adainahu abinda Allah ya basu ayin nafaqatul wajibata ciyarwa wadda take dole kan zakati kamar zakka awil manduba ko ko ciyarwa wadda take mustahabba kan sadaka kamar sadaka suna ciyarwa fi da'atillah a cikin bin Allah أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك ما سوانا صفة دعك أنبتا هم المؤمنون حقا سوسك أمسا سونا ممني قسي سونس أمسا سونا ممني نحقيقا سرقا تبس بلا شك بارك وانكو كنتولي ظهوري علامة الإيمان الكامل عليه fihi dan bayyana alamomin imani cikakke a cikin su lahum darajatu wayannan suna da darajoji manazilu fil jannati matsaye a cikin aljanna inda rabihim gurin ubangiji wato shine zai ba su daraja ce da suka samu a wajen Allah wa magfiratu za su samu gafarta laifukan su laifukan ma da suka yi Allah zai kankare musu wa rizqun karim da kuma arziki mai girma ai da'im dorarre mustamir dorarre la nakada fihi da ba gurbata a ciki wala ta abu ba wahala makarunun bit ta'zimi wa takrim arzikin ku abin hadawa da girmamawa da daukakawa ba arzikin duniya ba wanda ta yi a baka amma ana yi ma kallon bi'a hoto ba wannan a aljanna duk abin da ake so kake so za a baka kuma baka din da girmamawa da girmamawa ba abin da kake nema ba abin da zaka nema a aljanna ba a baka ba lakum fiya ma ta sayi amsu kuma lakum fiya ma ta da'u wa fiya ma ta sayi lanfusu wa talazzul ayun wa antum fiya khalidun wato da arziki mai girma a aljanna kama ahrajaka kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun a kamar yanda ubangijinka ya fidda kai daga gidanka da gaske buta alikun bi ahraja wannan bil haqqi din yara ta da ahraja wa inna fariqan al kuwa wasu jama'a minal mu'minin daga mu'minai la karihun al huruja ba sa son wannan fitowar taka wal jumlatu halu shi wa inna fariqan hali ne min kafi arjaka daga maf'ulin nan lamirin nan na maf'uli shine kafin arjaka wa kama kama din abaru mutana'in mahzufi labarin mutanen ne wanda yake an shafe shi wato ka din suna ne kamar an ce mislu mislu ma arjaka kamar an ce mislu ihraji rabbika iyyaka min baitika bil haqi sai ka an a wato ai hazil halu wannan hali da aka tsinci kai a ciki sai ka rahata min da a cikin in su gare gare ta wato maganar raba ganiman nan yanda kowa ga yanda yake so a raba nasu iradika kamar fito da kai ne da aka yi fi hali karahati alhali ba sa so wa qad kana hayran lahu alhali fito da kai din da aka ya zama alheri gare su sun yi nasara akan kafirai an tabbatar da abin da aka yi musu alkawari haka zalika aira haka ma wannan raba ganima yanda za a faɗa musu su yi shi zai zama musu alheri wa zalika yanda abin ya faru anna abasu fiyana shine cewa abasu fiyana galiba bi irin min ashani ya zo da kayayyaki na kasuwanci daga ƙasar Sham. Fahar da Nabi sallallahu Alaihi wasallam ba a sabuhu liya gana muha. Sai mazala sallallahu Alaihi wasallam da sabansa suka fita don su samu ganimar wannan kaya da Abu Sufyan ya zo da. Falimar Quraysh. Qurayshawa suka sani fahar da Abu Jahal. Sai Abu Jahal ya fito um qatilu makkata da mayakan Makka. Suka fito liya zubu anha. Don su kare wato sanin da suka yi wato da bi'irin ai ibilin raƙuma hamilatin tijaratan dauke da kayan kasuwanci wa kana fiha amwalun kasirar akwai dukiya mai yawa a cikin wannan wa rijalun qalilatu ga mutane yan kaɗan nawul arba'in ba su haura arba'in ba wanda suke tare da dukiyar nan ba su haura arba'in ba to da annabi ya fito quraisha suka sani bai bari rimrimata bin amrin al-gifari da ba da labarin rimrimato ɗan amur wanda yake daga banu gifar alazik da rahu abu sufiyana li ulima quraisha bi zalika wanda abu wanda abu sufiyana ya haye shi dan yi maza ya fada je ya fada quraishawa a makka a shikenan sai abu jahl ya fito da mayakan makka wa kanu alfan illa hamsin wanda suka fito dan su kare ayarin nan nasu mutum dubu ne ba hamsin mutum ɗari tara ne da hamsin to shi kenan da wahumun nafiru su wannan wanda suka fito daga maka su ake kira nafiru ko aka abu sufiyana bin iri ɗariƙar sahil abu sufiyana ya ba hanyar gefen ruwa da ƴan kasuwan nan kayan kasuwancin nan fa najat shikenan wato sai dukiya ta tsira ai adala an ɗariƙil mutadi lil madinati wato ya bar hanyar da aka saba bi fasara da sahilin bahari ya sauya hanya ya bi gefen ruwa shi kenan sai zamo a wannan yan kasuwa sun tsira fakila da abi jahal sai aka ce da abi jahal irje tunda Allah ya sa dukiyar ku ta tsira daman ka fito ne dan ka kare ta to gashi ta tsira ka koma ka koma makama fa aba abu jahal ya ce haba mu ne za mu koma ai sai mun je bada an sha giya mata sun yi rawa mu soke raƙuma a ga abin da za mu duniya ta san da mu sauran larabawa ya zama suna shayi mu to shi ba zai koma ba sai ya je ya yi wasara ila badan ya taho ga badan a shawara sallallahu alaihi wasallama ashabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbansa wa qala yace da su inna Allah wa'adani ihda da'ifatayn Allah ya min alkawarin cewa ba makawa zan sami ɗaya daga ƙungiyoyin biyu ko dai irin ko nafir fa ma faqu ala qitalin nafir mafi yawa sun dace da manzo sallallahu alaihi wasallama bisa cewa ayyaki da wannan mutanen da suka fito daga makka wakare habarun zalika da farko wasu ba su haka ba saboda ganin ai ba a shirya ba ya an fito dan a tare mutum 40 kuma a dawo a ce za a tare mutum 950 ai sai an sake shiri kalu suka ce lam nasta'id da lahu ba mu tanadi da haka ba wato sun dace da shi a ƙarshe ai ahira a ƙarshe ba da an tawo kafa ba bayan wasu da sun yi inda inda suna masu kafa hujja da cewa ba su shirya ba da ƙarana manzala sallallahu alaihi wasallama yana gunda ake kira filin da ƙarana da ƙara'in da dal da ƙaf da ƙafi da rabi wani da salmana awan salmanu da ƙarana a fili ne da yake kusa da gu da ake kira safra'u yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shawara da sahabbai sayyidina abubakar da sayyidina umar sun tsaya suka miƙe suka kyautata magana sannan sa'adu bin ubada ta wanda shi daga mutan madina ne ya miƙe ya ce ka binciki tunani a lamarinka ka cuɗe a ciki na rantse ma da Allah da daga nan za ka tafi ha'i zuwa birnin adan ƙasar yaman ba ta allafa an karzu da minar ansari ba wani mutum daga mutanen madina da zai ki minka sannan mai gida nuna amurin ya ce imri ka shuɗe yadda allah ya umarce ka muna tare da kai hai su ma a hababta duk inda kake son ka je la na ƙulu laka kama ƙalar banu isra'ila da musa ba za mu faɗa ma irin maganar da banu isra'ila suka faɗa wa annabi musa ba da ce suka ce zaben ta wurin muka bukata la na hauna qa'idu na kaje da ubangiji ka ku yaki mu muna nan to mu ba za mu faɗa ma ba haka ba sai dai abin da za mu faɗa za mu ce ka tafi da kai da ubangiji ka ku yaki mu ma za mu yakin tare da ku a manzala sallallahu alaihi wasallam ne murmushi sannan ya ce ya ku mutane ashiru alayya ku yi min shawara ina so a ƙara bani shawara dai akan wannan da manufarsa mutan Madina. Sai Sa'adun Mu'azin ya tashi ya ce, Ta annaka tore da na Rasulallah, kamar mu kake nufi ya Rasulallah, manzala ce ƙware kuwa. Lala ya ce, Hakika mun ba da gaskiya da kai, mun gaskata ka. Annan ma je ta bihi huwa na mun shaida cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne. Ka tsote ka shuɗe ya Rasulallah ga abin da kake nufi. an yalka an nalka aduwana mu ba ma kin mukamu da abokan gaba wa inna haqiqa mu da suburun inda alhamri ba su juriya ne wajen yaki sirgun inda liqa masu gaskiya ne wakacin da muka gamu da abokan gaba ko dai ubangiji zai nuna ma daga gare mu ma ta karubi ai muka abinda ina nan ka za ta farin ciki da shi fasir bina ala barakatillah ka tafi da mu musu albarka Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi bisa albarka Allah ku yi minna ku yi farin ciki ubangiji ya mun alƙawarin cewa ba makawa za mu samu ɗaya daga cikin ƙungiyoyin nan biyu ko dai iru ko na firu ya ce wallahi kai ka ce ni ina gani gurin da za a kashe mutanen za a kashe manyan ƙurai shawa kama ƙala ta'ala kamar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yujadilunaka يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك suna jayayya da kai fil haƙi a magana ta gaskiya shine yaƙi akan yaƙin nan ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana gare su cewa fa yaƙin nan sai an yi ay yuqimuna hujjata ubalata hujjata suna kawo wannan magana daura da wannan magana فليس المراد بالجدال الجدال بالبائل ba wai suna jaye akan ƙarya bane kana ma yasabuna ila al-maut sai ka ce ana kora su ne zuwa mutuwa wa hum yanzuruna ala ali suna gani kurukuru ilahi yana suna ganin sa kurukuru fi karatim lahu a cikin kinsu ga kafsawa da abokan gaba hadha huwa wajhul mushabah wannan shine fuskar kamanci wa sabab tilkal karahati abin da yasa wasu da yawa daga sahabbai wasu daga sahabbai ba su so adde ayyakin nan ba illatu adadihim wa udadi karancin kidayarsu da tanadin su faqad warada ya zo anan kanu salasa mi'atin wa salasata ashara a wato su 313 wal kullu rijal dukkanin su da kafa suka zo wa rasbihim ila farasani doki bi ne kawai a cikin su wakacin ku da su ƙurai shawa suna da dawakai wajen fiye da ɗari ga raƙuma ga sauran kayan yaƙi yasa wasu suke ganin anya ko ya daidai ne haka a ce za a wannan runduna mai jama'a da yawa mai kayan yaƙi alhali ba a da kayan yaƙi wa idza irkun lahu وإذ يعظكم الله عند الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذا يعظكم الله تنين ده الله يكيمك الكوري إحدى الطائفتين يا daga cikin jami'un guda biyu al'ira awin nafira ko al'ira awin nafira ko dai irin ‘yan kasuwan nan ko ko mutanen maka da suka fito don kare ‘yan kasuwarsu an na halakun cewa ba makawa za ku yi nasara a kai za ku yi nasara a kan naku ne wata wadduna amma ku a nufinku abinda kuke buri an nagara za ta shauka an nagara za ta shauka ta tafi cewa a ce wadda ba makami tare da ita wato wadda ba jama'a da yawa ba makami wadda ita ce a ƴan kasuwan nan shine ayil ba'asi wasilahi wadda ba ƙarfi tare da ita ba makami tare da ita wayil iru shine ƴan kasuwan nan wanda gaba ɗaya mutanen ma ba su fa arba'in ba ta kunu lakum a ce ita kai nasara a kai tun daga dukiya mai yawa ai liƙin lati adadi ha wa udadi ha saboda ƙarancin idata da taladinta bihi lafin nafiri sabanin mutanen da su fito daga makka fa inna kasirul adadi wal udadi su suna da yawa kuma gashi sun yi tanadi cikakken tanadi wa yuridu lahu an yuhiqqal haqa amma ubangiji subhanahu wata'ala manufarsa shine ya tabbatar da gaskiya yusirahu ya bayyana gaskiya ya bayyana gaskiya bi kalimatihi da maganar da ya faɗa a sabiqati da ta gabata zuhuri islam cewa ba makawa sai musulunci ya rinjaya ba makawa musulunci sai ya rinjaya akan kafirci wai kada da bil kafir manufar Allah shine ya yanke ƙarshen kafirai bil istisali ta fuskar tumbike su a tumbike su fa amarakum bi qitalin nafiri wannan ne yasa sai ya umarce ku da ku yaƙi wanda suka fito daga makan su nafiru din a kyale ta irin a nuna wa duniya cewa Allah subhanahu wata'ala fa zai taimaki duk wanda yake nasu inda mutanen makan ga sun fito su ɗari tara da hamsin amma ku kuna ɗari uku da goma sha a ce ku tare su kuma ku yi nasara a kansu in ba nufin Allah ba ya haka za ta faru ko da ba ku da kaya ba ku da makamai to ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ubangiji yayi wannan dan ya tabbatar da gaskiya dan a nuna gaskiya a matsayin gaskiya ce duk mai hankali ma ya gane dan kuma ya shafe ƙarya kafirci ko da a kafirai ko da mabannata ba su so haka ba shi yasa Allah ya kaddara cewa da wannan mutanen makan za ku haɗu ku kafsa don a ga gaskiya ta yi halinta.
استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين استغيثون تنين دا أذكر تنين دا كي نيمان تيمكم أبنجي tatlubuna minhu al-gausa kuke neman taimako daga wajen Allah bin nasr alaihi cewa Allah ya taimaka muku akan kafirin nan haza imma hidabul nabi sallallahu alaihi wasallam faqat wannan ko dai magana ce da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai fa yakunu jamu li ta'zimi sai jam'in da aka kawo tasage suna ba ce istasage suna istasage su rabbaka ba a istasage suna rabbaka ya zama an yi jam'in ne dan girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam aw hidabul nabi wa sahabi ko ko zan mu magana ce da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa an wato daga Ibrahim Abbas yace Umar ibn Khattab ya faɗa min yace yayin da ranar yakin Badar ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi kafirai a ga su su wajen dubu sahabbansa kuwa 300 ne wa bi 10 rajulan da 'yan tsiraru sai annabin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla sannan ya miƙe hannayensa ya haɗi yana roƙo yana kiran ubangiji yana cewa Allah ina roƙonka ka cika min abin da kai min alƙawari da shi Allah ka bani abin da ka kawo min abin da kai min alƙawari da shi na daga taimako ya ubangiji in aka halaka wannan jama'a daga ma'abuta musulunci la tubar fil ba za a sake bauta ma ba a doron ƙasa wannan su suka rage suke bauta ma in ka bari har kafirai suke nasara a kansu ba wanda zai sake bauta ma manzala bai kushe ba yana kiran ubangiji yana roƙon ubangiji yana cewa Allah ka gaggauta mu ma wa attani abinda kai min alkawari Allah ma atini ma wa attani Allah ka bani abinda kai min alkawari ma da yana mai miƙa hannayensa ta sakalar dawo har sai da mayafinsa ya faɗi ƙasa daga kafaɗinsa fata wa abubakar sai na abubakar ya zo masa ya ɗau mayafin manzan Allah ya ɗora a kan kafaɗin manzan Allah sun malta zama sannan ya rungume manzan Allah sallallahu alaihi wa ra'ihi daga baya ya ce ya nabi Allahi ya annabin Allah ka faka munashar kuka rabbaka irin wannan magiya da kake wa Allah ai ya isa kana cewa Allah magiya magiya ai ya isa fa innahu sayyun jizu laka ma wa'adaka ba makawa Allah zai gaggauta biya ma abin da ya ma alkawari zai cika ma alkawarin da ya ma fa nazalat hadhihi al-aya shine sai wannan aya ta sauka istasigi suna rabbakum ina ne kuke neman taimakon ubangiji tallubu da minhu gaus bin nasr alayh kuna neman taimako daga wajen Allah ta fuskar ku samu nasara akan kafiran nan fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku anni bi anni mu wudduhu da cewa ni zan da ku mu'inuku zan taimake ku bi alfi da dubu warada ya zo a hadisi anna jibrila cewa malaika jibrilu nazala bi hamsi mi'ati ya sauka da mala'iku 500 wa qatala bi hayya yaqi da mala'ikun 500 iyaminil askar daman rindina ta musulmi wa fihi abubakar wanda sai na abubakar yana bangaren dama wannan zanar Mika'ilu, Mika'ilu kuma ya sauko bi hamsi bi ati da mato mala'iku ɗari biyar, wa ƙatala bi hafi ya salin da shi ya yaƙi da ita a hagun ɗin rundunar, wa fiye aliyu, ɗin aliyu na hagun. Walam ya subut anar mala'ika ka ƙatalar fi wa ƙatin illa fi badar. Bai tabbata ba cewa mala'iku sun yaƙi a wasu a wani yaƙi daga yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaƙin badar ba. Wa amma fi gariha amma a sauran yaƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana tanzilul mala'ika li takdiri adadil muslimina wa la tuqatilu mala'iku sukan sauko ne dan su yawaita jama'ar musulmi amma ba yaƙi suke ba amma a badar sun yi yaƙi ubangiji ya amsa muku cewa zan da ɗaya ku da mala'iku dubu murdafina wanda suke abin jerantawa wato a mutatabi'ina a jere yardufu ba ruhun ba wato bisa gira murdafina wa'adahum biha awwalan Allah ya yi musu alkawari da ita da farko, summa sarat salasata alafi, sannan daga baya ta koma dubu uku, summa hamsata, sannan ta koma dubu biyar, kama fi Ali Imrana, kamar yadda ya zo a cikin Sura Ali Imrana. Wa ƙuri'a akwai ƙira'a wadda take shazza wato wato bi alifi, da alifi ka a fulusin. wato kamar bi'alufe wato bi'alufe a fasta jaba rakum banne mu mai dukun bi'alufe kama aflusu jam'u ya zama jam'i ne da dubbai amma kira'an nan ba sab'iyya ba ce ba kira'a ce wadda take sab'iyya ba
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله wannan dadin Allah bai sanya shi ba illa bushra sai ku dai zama albushir gare ku wal tarma inna bihi qulubukum dan zakatan ku ta samu nutsuwa da haka a dan zakatan ku ta samu nutsuwa shi yasa aka ce za a dake za a dade ku da wannan rinduna daga mala'iku waman nasau taimako bai zama ba illa min indillah sai ko daga wajen Allah Allah in ya nufi ya taimaki bawa ko shi kadai ne sai ya tari dubu ya nasara a kansu kamar yadda in Allah ya so ya tabar da bawa ko su dubu ne ya tari mutum daya suka tari mutum daya sai a yi nasara a kansu inna Allah haƙiƙa ubangiji azizu magwayi ne hakim wani a cikin abin da duk yake
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام tunda iz yugashikumun nu'asa iz yanda ubangiji lokacin da ubangiji yake kawo muku gangade ana cikin yakin amma kuma sai gangade ma yake wato yake rufe ku amantin min wanda wannan dan kwanciyar hankali ne Allah ya kawo daga gare shi mimma hasala amna kwanciyar hankali mimma hasala kuma min Allah daga irin tsoron da da ya rufe ku da da kwa dubu kafiran nan kuka ga yawan su lasannin kafu fiye da uku ga su da makamai sai zama hankalinku ya tashi anya ko wayannan za mu iya tare su da yaƙi Allah subhanahu wataala da ya nufin ya sa zuciyarku ta kwanta sai ya zama gengedi ma yana ɗauke ku wanda idan ɗan adam zai iya bacci zai iya gengedi ai abin tsoro ma daga nan ya fara kau amma a ce abin tsoro ya rufe ɗan adam har ya kasa bacci ya kasa rintsawa to ai shine babban tashin hankali ai da fatan wahidatan izo daya fanamu kullum gaba daya sabai sai suka ji bacci ya kama su wa hadha ila ila fil ada wanda wannan ya zo sabanin al'ada wannan mu'jiza ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inda bacci ya rufe baki ɗayan sahabbai a lokacin da ake tsananin tsoro a nan akwai kira'o'i uku wanda kowace a ciki sab'iyya ce akwai kira'o'i har guda uku wanda kowace a cikinsu kuwa sab'iyya ce akwai yaga shakun kamar yalqakun mu'asu din sai ya zamo abin yiwa rafa ne yaga shakumun mu'asu ya zamo shine fa'ili shine fa'ili kenan akwai kuma yuga shekun da shadda shi ne da kuma ramariya ta farko wato yi ga shi kun murari a ce zai murari an cin wayu gushi kun akwai kuma kira a ta uku irin ta mu kenan ko yi gushi kumun nu'asa yi gushi kumun nu'asa da tafifin shi ne da kuma ramariyar murari an cin Nu'asu ɗin duk da nasba bisa cewa maf'ulun bihi ne maf'uli ne na biyu a kirawin nan guda biyu shi yasa kirawin uku shine iz yagsha kumun nu'asu iz yagsha kumun nu'asu qira'a ta biyu ko iz yugashi kumun nu'asa qira'a ta uku ko iz yugashi kumun nu'asa ita iz yugashi kumun nu'asa ita ce qira'an nafi shi kadai shine ya karanta haka yugashi kumun nu'asa a ita ko yaga shakumun nu'asu ita ke za a rabda da kafirin da abu amr ibn al-ala'i sauran makarantan ko guda hudu su su ne suka karanta izuba shikumun nu'asa wato da wato da abdullahi amir da kuma makarantan kofa guda uku asimu hamsatu kisa'i su ta sura izuba shikumun nu'asa amanta min halin kasancewarsa aminci da ya samu gare ku daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko ku dan ya zama aminci gare a dan ya zama aminci a gare ku a wato shi amanatan din ya zama maf'ulul lahu ne min ko sifa ne na amanatan din wato ko da bisa ira Abdullahi tafsirin ku Abu Amr dan abinda ake nufi tan asuna kuna gengade li amnikum dan kun amince balfa'ilu lil masdar wal fi'li wahidun ma'ana me yasa wannan ya cika sharuɗan a ce maf'ulun lahu ne wa juzu an yakuna al-aman lahu fi'lun nu'asi majaza wato tayo amanatu din ya zamo aikin gyangyaɗin ne ta fuskar majazi wali asabihi haqiqatan da kuma su wanda suka yi gyangyaɗin a haƙiƙa ga shi manzala sallallahu alaihi wasallama majazan ne ga sahabbansa ko ya zamo haƙiƙa amanta min dan aminci daga gare ku sai kwanciyar hankali a gare ku wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a yanda ubangiji tabaraka ta'ala yake saukan muku da ruwa daga sama liyudahirakum bi dan ya tsarkake ku daga sababin wannan ruwa min al ahdath daga kari wal janabati da janaba saboda abin mamaki ana cikin wannan halin kuma da suka yi bacci sai wasu ma a cikin su suka yi mafarki har ya zamo mani ya fito daga gare su sai zamo ga wajen da ba ruwa sai zama suna tsananin bukata zuwa ga ruwa sai shaidani ya ringa musu wasu wasi da cewa yo inda akan gaskiya kuke wannan hali zai same ku ga shi kuna bukatar wanka ga shi ba ruwa sai Allah ya saukar da ruwa sai kuma kaga a sai kaga ga ruwan da za a sha a yi amfani da shi ga kuma waje ma ya ƙara da ya ƙara daɗi yadda za a taka da rairayi ne in an taka yana risbawa amma yanzu ruwa ya sauka duk ya dandane yasa sai a taka da sauki a taka a tafiya akai ba wata wahala wai sai ba an kuma rizar shaidani dan Allah ya tafi da waswasin shaidan daga gare ku waswasata ilaikum waswasin da yake muku bi annakum da cewa ku dinna lakuntum Allah haƙi da kuna da gaskiya ma kuntum zam'a ya ku zamo zam'a cikin kishura ba muhdasi na cikin kare ko muhdasi na cikin kare wal mushrikuna alal ma'i ga mushrikai su suna kan ruwa su inda suke akwai ruwa to ashe kenan ba musa gaskiya kuke ba shine wa farar da farar da lau kai da Allah ya mai da makircin shaidan bi zalil madari da saukar da ruwa alkasiri mai yawa alaihim gare su sharibu suka sha wata daharu suka yi wanka wa mala'ul quraba suka cika wa salkunan su qiraba suka cika salkunan su wata labbadar rambu daidain ya haɗe ya zamo ya damfara da juna a tasa hulal mashu alai har ya zamo tafiya a kansa yana da sauƙi wani yarbi da ala ƙulubikum Allah ya yi haka ne don ya tsare zukatanku bil yaqin ya zamo kun samu kankancewa wa sabr kun nuna juriya wa sabita bil qadam don kuma ya tabbatar da kafafunku da shi ayin tasuha fil ramli daga a ce ta ringa nutsewa a cikin rairayi izmihi rabbuka إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك تنين أبنجي سبحانه وتعالى كي أيكه إلى الملائكة إذوا ملائكو الذين أمد بهم المسلمين وإن يدعو ما مسلمين سوء mala'ikun da ya daɗi musulmi da su, an nima ku abin da ya aikin da shi kenan ga mala'ikun na cewa ina fatare da ku, bil'auni wannan sun zai makona da ke makona, a sabbitu lazi na amina. Ku tabbatar da wanda suke mummunai bil i'anati ta fuska taimaka musu wata bishiri, da ya musu albishir wata sirrin sawa da yawa ta jama'a su, wakatin al'ada'i da kashe maƙiyansu. Sau da kefi ƙulubi lazi na kafar roba, sannan zan jefa firgici a zukatan waɗanda suke kafirai. zan jefa tsoro a zukatan kafirai alhaufa tsoro tafsirul liqaulihi ta'ala fassara ne ga fadin ubangiji in nima aku wala i'anata aqwamin ilqa'i rubi fi qulubil kafarat ba wani taimako da yafi karfi daga jefa tsoro a zukatan kafirai yasa koyaushe yaƙi nan dabara ne ɗaya daga cikin hanyoyin nasara shine a ce makiyinka yana shayinka da ka samu wannan ai ka samu rabin nasara a kansa ko ka samu fiye da rabi ma na nasara a kansa amma makiyinka ya ringa hakke maka ya ringa rena ka ai wannan shine babban abin da ke jawo yaƙi ya ɓaci a gare ka amma in zama makiyinka yana yana shayinka to ai shi kenan ka samu hanyar tararsa yadda kake so farin wasabta lazina amanu sai ga fi kulubin lazina kafar ru'uba farribu fawqa al'anaq ku sari kafiran nan saman wuyansu ayir ru'usa ku ringa sarin su a kawunan su waribu minhum kullu banan ku sari duk gefen yatsu daga gare su a darafal yadaini war rijlaini gefen kafafu gefen hannaye wanda wannan wata hanya ce ta yin nasara akan abokin gaba na farko a fara a ɓata wa abokin gaba wajen tunaninsa wanda da aka sari kansa ko bai mutu ba ai ya shiga wani hali da ya ma zai tunanin ya zai yaki sannan kuma a ɓata masa yadda zai ma iya sarrafa makami an sare hannu wanda yakin nan da ake a da da ɗaukar takobi ne ko kibiya ko mashi to an sare yatsun hannu da me za a iya ɗauka ya tsu hannu ana kokarin ajiyar sama to yaushe za a yi yaki da shi ko an sare kafa yakin nan da yawa ana yi ne da takawa da kafa don an sare yatsun kafa kafa tana cikin jiya wani takawa za a yi da ita mai karfi yanzu shi yasa duk wannan yana daga tsarin yaƙi ya za a yi a yi nasara akan abokin gaba a sa a bakanar rajulu ya kasudu rarbar raqabatul kafir sai zama mutum daga musulmi yana nufin ya sare wuyan kafiri fataskut kafin ya sare sai ga wuyan ma ya faɗo sai ga wuyan ma ya faɗo gaba ɗaya qabla an yasila ilayhi sai ko kafin a ce tukubin sa ya kai ya samu saduwa da kafirin warama sallallahu alaihi wa sallama bi qabratin min min al-hasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bi damki na tsakon fani ya jefe su ya jefe su shikenan falam yabqa mushrikun wani kafiri da ya saura illa da halafi ainihi min hashiru sai wani abu ya shiga idanunsa daga wannan damki na turbaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa musu fa hazamu wannan ya kawo a yakin su ya kare wannan ya kawo yakin su ya kare to ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك العذاب الواقع بهم wannan azaba da ta afkawa kafiran nan bi annahu da sababin cewa su shaqullah halafillah sun saba wa Allah wa rasula sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa har wannan abu ya same su wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo fa inna la shadidul iqab to ga ubangiji mai tsananin azaba ne lahu a gare shi wanda dai saba wa Allah to ai ba makawa ya saurare zai ga azaba mai tsanani ba makawa sai ta same shi a taqriru li ta'lili wannan tabbatarwa ne ga dalili awwa ido ko narko ne bi ma addala lahirati da abinda aka tana da wannan kafiran a lahira ba da ma nazala bi fi dunya bayan irin azabar da suka gamu da ita a duniya sun ga azaba a duniya amma fa ba shi kenan ba akwai azabar lahira wanda ita madawwamiya ce to ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار zalikum wannan abinda kuka gani alhidabu ma alkafarati ana magana ne da kafirai cewa zalikum azabu wannan azaba wato iltifata an yi abinda ake kira iltifati wato zalikum dinnan mahalluhur rafu mahallin tarafa labari ne na mubtada shafaffe ayil amr zalikum lamarin shine wanda kuka gani ba dai sabawa Allah kuka ce za ku yi ba ba sabawa manzon Allah kuka ce za ku yi ba to ga yanda makomar sabawa ta ku za ta zama gare za a karkashe ku fuskanta ku kuma ku koma lahira ku game da azabar Allah au zalikum waqi'un ko kuma cewa labari ne wato muftada ne wanda aka shafe labarinsa shi ne waƙi'un ɗin waƙi'un shi yasa shi zalifu ta yiwu labarin muftada ne da aka shafe ko ko muftada ne da aka shafe labarinsa aunasu ta yi kuma mahallin zalifun ɗin wato mahallinsa nasba da fi'ilin da fi'ili dalla alaihi fazuqo da fazuqo ya shira akai wannan azaba ku ɗanɗane ta fi duniya tun a nan duniya ku fara ɗanɗana ta a nan duniya me kuma zai biyo baya wannan kafiri na azaban nan azaban wuta tana nan tana sauraron kafirai a lahira tana nan tana sauraron kafirai a lahira يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا لقيتم الذين كفروا فلا زحفا
تولوا- ذهبا فلا تولوهم الأدبار ya ayyuhal ladzina amanu ya wa'anda suke mummunai ya wa'anda yake mummunai ne su idza laqitum allazina kafaru idan kuka tare wannan da suke kafirai hala kaunihim zaban halin zama wasu masu taruwa da yawa kafirai sun taru taro mai yawa ka annahum da kasance na sabuna kai ka ce dangin da suke saboda yawan su وهو مصدره زحف الصبي إذا دب على مقعده قليلا قليلا شي زحف مصدر زحف الصبي yaro yana rarrafe dai zama yana tafiya akan duwawansa da kaɗan kaɗan so sun bihil jaishul kasiru wato an ambaci runduna mai yawa da zahabu din nan halu min al hali ne daga mafulin shine lazina lazina kafaru aw min al-fa'ili koko daga fa'ilin tum din nan aw min huma koko hali ne daga gare su gaba daya dan kun tare da kafirai duk irin yanda suke a yawa ko kuma Allah ya sa kun tare su kudin nan ma kuna da yawa to kan wani abu da za su yi ya sa ku firgita ku ce za ku ja da baya wala to lahumul adbar ba ku ba juya musu baya mun hazumi na kuna masu kare yaki kanu mislakum daidai kafiran nan yawan su daidai yake da yawan ku au aqalla ko ma ba su kai iko ba au a kasara ko sun fi ku yawa a ko sun fi ku yawa dukkan ku yadda a ce kun karaya ina musulmi ai ya fi karfin a ce ya karaya a tare kafiri kafiri a duk inda ya kai yadda aka faɗa a baya ba komai bane ba komai bane kaskantacce ne to wa man yuwallihim wa man yuwallihim ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
آه ومن يولهم يومئذ دبره duk wanda ya juya wa kafirai bayansa a wannan ranar haɗuwa ayyomul ranar haɗuwa da su fagar ba a bi garabe min Allah. To kam ya dawo da fushi daga Allah. Yana cikin manyan zunubai a ce musulmi ya haɗu da kafiri a wajen yaƙi ya ce zai gudu. Ba wannan ne abin da aka yi sauraro daga musulmi ba. Ai musulmi ya dubi cewa Allah yana tare da shi. Shi ya sa to ya gudu ya je ina. Ai ya tsaya ba zai iya tarar Allah. Shi da yake tare da Allah to wa zai iya tararsa tunda yana tare da Allah. Shi ya sa duk ƙarfin wanda yake da ƙarfi ai ba komai bane tunda dai shi dinnan yana tare da Allah a illa mutaharrifan sai dai fa idan jiya da bayan na gwaninta ne gwaninta za a nuna mutatifa yana mai jawowa ne na gitarin don ya nuna musu gwaninta ta yaƙi bi an yuri ya humul farrata makidatan ya nuna musu kamar gudun sai don makirci wa huwa yuridu alhali yana nufin a alkarrata ya ɗauke a kansu to irin wannan gwaninta ce ta yaƙi wannan ba laifi ba ne ya ja kama gudu zai yi alhali so yake ya dawo ya sake tasan musu ko kuma ya ɗan raba su ta yi mutum uku ne suka yi kansa ya gudu kama guduwa yi sai mutum ɗaya ya ce bara ya bi shi kaga mutum ɗaya ya bi shi ba ya samu dama ba sai ya dawo ya tare shi ya kashe shi ya kashe shi au mutayyizan ko kuma in ya zamo muramma mai darowa ne ila fi'ati ga jama'a shi ɗaya ne musulmin nan kafirai suka taru a kansa da yawa to yi maza ya shigo cikin ƴan uwansa to wannan ba laifi ba ne ba guduwa ba ce ba guduwa ce da ake cewa laifi ba a ilafi a ce zuwa jama'a min almusulmi na daga musulmi ya tsanjidu biha da zai nemi taimako da ita to wannan ne wannan ba laifi ba ne amma a ce musulmi ya tari kafiri kuma ya gudu ya gudu daga kafirin ai wanda duk ya kafa garba hakika ya dawo bi garbe min Allah da fushi daga Allah Allah ya yi fushi da shi a wa ma'awahu jahannam a wa makumar sa wuta jahannam wa bisal masir ka ita ko wuta jahannam wato ta munana a matsayin makoma ta munana a matsayin makoma shi ne aka ce haza wannan mahasusun abin keɓanta ne abin keɓanta ne bima iza lam yazidil kuffaru ala ra'if inda kafiran da inda kafiran ba su haura ninkin musulmi ba amma idan kafirai sun haura ninkin musulmi to wannan gudu ba laifi ba ne kamar zama musulmin dubu ɗaya ne su ko kafiran dubu biyu da ɗari biyar to wannan dan musulmi sun gudu ba a ce sun samu wannan mummunan makoma ba da kaulihi saboda abin da zai zo a ƙarshen surar nan alana haffafan lawa an kuma alim an fi kurofa a cewa yanzu Allah ya sauƙaƙa muku idan mutum ɗari a cikin ku ta iya taron mutum ɗari biyu amma idan mutum kafirai suka haura ɗari biyu to ba lalle ba ne musulmin da ba su haura ɗari ba su ce za su tare su in sun gudu ba laifi ba ne al'atal atiya ayar da za ta zo wa in balagal muslimuna sunai ashira alfa amma in har ya zamo musulmi sun kai dubu goma sha biyu to lam yahilla firaru gudu bai halatta a sannan walau zadal kufaru alal ra'ifi ko da kafirai sun haura ninki bari aka ce idan aka sami musulmi dubu goma sha biyu ko duk kafiran duniya ne za su haɗu a kansu ya halatta su gudu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tugulaba suna ashara min qillati in dai magana yawa ce ai dubu goma sha biyu sun huce a ce su kaɗan ne balle a ce za a yi nasara a kansu wal firaru gudu daga wajen kafirai haisu haruma inda yake haramin kabiratu babban zunubi ne bi zahirin qur'ani yanda qur'ani ya bayyana a fili wal hadisi da hadisi wa ijma'i man yu'tadu bihi da ijma'in malaman da ake sauraro ko ake aiki da maganar su wa hukumul ayat kuma wannan ayar tana nan hukuncin ta baki wanzan ne ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar alqiyama wal qawlu bi annahu masusun a ce wannan magana masu sace bil ne ta kifin da wanda suka yaƙi ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma harfin lil ijma'i ya saba da ijma'i ya saba da gamuwar malamai yasa kenan ayar tana nan muhukama ce ba mansuha ba ya lam da kuma tashi falam ta katuluhum Allah ya amfani da mu da Qur'ani Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani Allah ya saka wa masu littafan Allah ya saka wa malamanmu alhamdulillah karanta fatiha daya salatul fatiha